أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والكاتب بنظرة تأتي لنا بالظفر wannan ita ce kasida furan kanshi ta alhaji mudi sufikin kuma shehi mudi sufikin ɗan siyasa mudi sufikin ɗan faila mudi sufikin malamin yaƙi da jahilci a nigeria duka mudi sufikin wadda har sai da majalisar ɗinkin duniya ta bashi award na wannan har yau ba a samu wanda aka ba wannan award ba bayan wannan aiki nasa duk mai san ya san waye mudi sufikin to ya tambayi google ɗinsa ko da hausa ko da turanci ya sa mudi sufikin to zai watso masa ga turancin ga hausa duk wanda mutum ya yake so zai ga tarihinsa da abubuwan da ba mu faɗa ba ma insha Allah to wannan shehi babba wannan wanda duk wanda ya tambayi ɗinsa zai gaya ma kowaye to shi ya yi mana a irin waɗannan ayyuka nasa dama haka 'yan faila suke ga duniyar ga lahira kuma a dukkansu sai sun nuna rawar gani sai sun ba tarihi wanda za a san lalle wannan almajiran shehu ne radiyallahu anhu to shi wannan waka mai suna furan kanshi a cikin bayanin karamomin shehu ibrahim kaulaka yarda allah ta tabbata gare shi wannan wannan kasida ta mudi sufirkin ta karamomin shehu duk abin da ya faɗa ingatacce ne ko dai abin da ya gani ne da idansa ko kuma abin da ko shehu sani awwal ya gaya masa radiyallahu ta'ala anhu ko ko ya ji shehun nan kano din sahabban shehu ta gaya masa ingataccen magana ne duk abin da zai faɗa a cikin waɗannan karamomin shehu kuma ba wai su kenan karamomin shehu ba wannan kaɗan ne daga cikin karamomin shehu abin da ya samu ka ɗauko wannan saboda mun soma jin inkari ya soma zuwa kunnuwanmu wanda ana latsanawa samari inkarin abubuwan shehu da yawa duk an ce karerayi ne duk kaza kaza abubuwa dai da kan mu je mu daɗa maimaita faɗan munkiri to shehu ibrahim bello an ya ce masu yi mana inkari inkari da ake mana alheri ne a gare mu mu ji shehu sharri ne ga mai inkari shi dai mun kiri ba zai taba ci gaba ba duniya da lahira wai lin yau ma'izin lil mukazzibi zai taba ci gaba ba amma kuma da wannan inkarin da yake yi kuma Allah yake daɗa yaɗa abin da bai so yanzu ko ɗauko wannan ƙasida mu karanta ta da mun kiri ya san wannan abubuwan da suka faɗa zai zo kunnuwan mu mu ɗauko wannan ƙasida wallahi da bai yi ba don wannan ƙasida bunƙasa ce ga faila sanin mu suwaye kuma a kan me muke shine wannan a ce mudi sifikin ne ya yi wannan abar in dai mutum ya karanta ya san waye wannan mudi sifikin ɗin to kuma a ce wannan mudi sifikin ɗin ne ya yi wannan kuma yana nuna shi bai isa ma ya zama almajirin shehu ba almajirin shehu ne amma almajirin almajirin barhama shi almajirin almajirin shehu ne ya isa ka san waye barhama ko wannan ya isa karama ya isa karama amma sunan wa'anda suke faɗa da sunan wa'anda mun yi koyi da qur'ani mun yi shiru amma wata rana za ta zo in abu ya zafi duk mu faɗi sunan munafuka ai qur'ani bai faɗa ba amma ai akwai ran da aka fusa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga faɗa su wane tashi munafiki ne kai fita wane tashi munafiki ne kai fita to mutane suna nan suna ce sun za su zaci za su yi wa shehu ibrahim zagon ƙasa za ka iya ba za ka iya ba cewa ƙaryata abu kuma ga wata ƙa'ida da yawa duk munkiri ko maƙaryaci sai ya ce barhama job ya ce sabida ya san an ce barhama job mutane za su tsoro kuma mu almajiran shehu ba mu da irin barhama job to lallai barhama job radiyallahu anhu shehu ibrahim ya kera shi yanda zai taru kowane malami a duniya kowane malami a duniya afirka nan kaf duk wanda ka gan shi da hazaka da zalaka da iya larabci kowa ya shi da barhamajo yake koyi ko a sarari ko a ɓoye da barhamajo yake koyi hatta larabawan da dan sun ce shi ne mafi fusahar larabawa da bai bayi a zamaninsa shehu ibrahim ya kera shi radiyallahu anhu to al'adan malami shehu ibrahim ya kera barhamajo malam arifi ne na yankan shakku duk wanda shehu ya tarbiyyar da shi anan ba ka tambaye shi ma'arifa ba sannan kuma malami ne na yankan shakku to al'adan malami al'adan malamai yake dole barhamajo a al'adan malamai gaba ɗaya har barhamajo yana cikin su sun fi so a faɗi karamar ilimi a faɗi ilimin mutum akan a ce ya fitar da ruwa daga hannunsa ya yi kaza ya abinci ya yawa sun fi so a faɗi karamar ilimi idan mun koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi so a faɗi mu'ujizar Qur'ani ijazun Qur'ani yanda ba za a iya kwaikwayonsa ba fasaha Qur'ani irabun Qur'ani kaza kaza amma ba su fi cewa a dinga annabi ya yi kaza ya dawo da rana ya kaza to su da ike malamai ne sun san me suke faɗa amma miliyoyin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu washe suka san me wani ijazin Qur'ani amma ka gaya musu wanzu Allah ya dawo da rana ko ya fito da ruwa daga hannunsa su san ba za su iya wannan ya fi gigita su ai dama Allah yana aiko mu'jiza ne burhani dalili wanda za ta nuna wannan annabi ne daga wajensa to wannan ta kai har waɗansu malaman na makiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin su wahabiya da wanda duk suka bi su har suna inkarin wata karama mu'jizan ba ta annabin ma kafin a zo kan wali akwai masu ilimin yanzu da duk waɗansu karama mu'jizozin manzo Allah ma duk sun ce ƙarya ne ba dan Allah ya sa alqazi iya ya yi ashifa ba shi ma kuma muhaddisi to wallahi da yanzu irin wannan su malamai da niyya mai kyau suka yi amma da yanzu sun watsa mu mu'jizozin manzo Allah ma an ce ƙarya ne to in manzo Allah amma haka ina wali kuma to shi ma wali za ka su ma duk malam za la zancen a ce wali di ya yi kaza ya tashi sama ko ya taka ruwa ko ya gano maka ko ya gano wannan duk magana ce ta ammawa dahama'u wawaye wanda ba su da ilimi mata da jahilai da kaza kaza a faɗi ilimin wali iliminsa kaza kaza to wannan magana mai kyau ce su a wajen malamai amma nawa ne miliyoyin mu mabiya waliyan wanda mu san wannan mu ba malamai bane mu wannan imanin wannan karama ta walin nan ita take jan mu har mu imani da shi imanin ya har mu mu dinga karama to wannan ta jawo da yawa irin wannan ka'ida ta malamai barhamaja ya fi so a faɗi ilimin shehu ko a faɗi waɗansu karatuka da shehu ya ajiye akan a dinga cewa shehu ya yi karama kaza shehu ya yi karama kaza amma ba wai dan ba a yi abun ba ne to akan wannan na rizki bar amajin rafiyar da yawa a kaulaha na ci majalasansa na larabci an gaggaya min wani abin na olaf da yawa na taɓa halartar majalisinsa yake cewa an ce ya yi magana da cana a cana shi ne gashi shi bai san wannan ba amma shehu ibrahim ya yi wata karama a canan zan gaya muku kuma har aka tayi da karatun bai faɗa ba ya yi majalisai da yawa bai faɗa ba wa'yan sun tantambe shi bai faɗa ba irin wannan sun faru da yawa irin wannan sun faru da yawa a ce karamomin da aka faɗa ba haka ba ne amma akwai waɗanda sun fi wannan ma to kuma sun fi wannan ɗin kuma ba a faɗe su ba ba a faɗe su ba na halarci ni da kaina Ismailu ba wani ya gaya min ba na halarci zaman shewa Abdullahi Inyas radiyallahu anhu a zawiyar Alhaji Ubaringin lokacin da shewa Abdullahi ya zo gaisuwar shehu mai hula radiyallahu ta'ala anhu abubuwa sun faru Shehu Abdullahi ya ce ya soke wani littafi da aka yi na karamin Shehu a ja'ibu Sheikh na wani bawan Allah shugaba babba. Shehu Abdullahi ya ce ya soke shi. Allahu a'alam malamai suka yi wa littafin ca har Shehu Abdullahi a matsayinsa ya ce ya soke littafin. A take Shehu Mudi Salga kuma ya fassara, amma a take a nan bayan shi abdullahi ya gama majalisi barhama jo ya ɗau lasifikan nan ga shi abdullahi a zaune barhama jo ya ce wannan magana da shi abdullahi ya faɗa haka ya dace da shi amma ba mutane sani ba wai duk abin da aka faɗa a cikin littafin nan ba gaskiya ba ne kuma da larabci ya faɗa shehu mudi sarga yana fassarawa shi abdullahi yana ji barhama jo ya ce da yawa karamomin da aka faɗa a cikin ajaibu she gaskiya ne sai dai ba a iya faɗan su ba ba a iya fa kamar a ce shehu ya shiga jirgi ba tike shehu yana shiga jirgi ba tike to ba a kawo dalilai ba kaga in maki ya gani sai ce oho wato damfara yake amma dalilai sun faru wanda an yi haka dalilai sun faru wanda an yi haka amma ba a faɗa ba to da haka shi Abdullahi ya ce ya soke shi amma ba wai dan in ji Barhama Jofa ba wai dan abin da yake cikin wannan littafi ba gaskiya ba ne to irin waɗannan maganganu makiyan faila masu da'awar su sai ilimi suke so tun ma ana cewa a bar faɗa irin waɗannan kalamomi irin wannan har a zubar to mun gode Allah kadai mu cika magana da yawa da shehu muji sifikin gashi ya yi wannan littafi a kan karamomin shehu to za mu karanta shi kuma albarkan manzo Allah sallallahu alaihi za mu kawo waɗansu karamomin shehu wanda sahihai ne muka karɓa daga kaula ko daga wanda shi a gabansa akai ko kuwa ya karɓa daga ingancin magana mu ma muna so a tace abu a dandake abu ba ma fuzga mu dinga kawo ta mu ma muna so a tace abu shehu ibrahim radiyallahu anhu yayin da ka tace mar abu ma ka dandake sannan ma karamomin nasu za su bayyana ma har sai hankalinka ya tashi radiyallahu ta'ala anhu to wannan furan kanshi duk abin da yake cikinsa ingatacce ne ingatacce ne duk abin da yake cikinsa wannan kenan sannan wannan littafi na furankanshi yana da girma a wajen wanda ya yi shi shi shehu mudi speaking sabida abin da za mu faɗa kuma yana da girma a wajen mutane wanda ya buga shi shi muhammadu sani husaini dirmin sambo kano sani husaini malam sani hussein durumin sambo kano almajirin shehu sani kafanga shi malam sani yana cewa shehu sani kafanga ya karantar da mu na hau ko balarabe ba ma jin tsoron buga da shi shi durumin sambo kano wannan shehu sani hussein to shi ya buga shi bugun farko 1966 aka buga shi bugun farko to amma shi kuma shehu mudi speaking washe ya yi shi Allahu alam dan mudi speaking ya fara waka tun 1948 mudi speaking yake waka tun 1948 to kuma washe duka za ku duba google za ku gani sai na yi jarrabawa ma yawwa to a washe wannan kasida amma dai bugun farko 1966 aka buga ta to shi wanda ya buga ta ya dau nauyin buga ta shi malam Sani Hussein din jirumin Sambo ga abin da ya faɗa duk mu ji wannan abu da ya faɗa yace wannan kasida ce wadda malam Mudi Sifikin Fage Kano ya wallafa kuma ya sha karantawa a gurin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci maulidika ba su watsu mu yara mu haɗa kaza kaza ba kofa shehu ma tijani ne ko wajen shehu atiku ko wajen amma ya fi karanta ma wajen shehu ma tijanin radiyallahu ta'ala an a wajen maulidin annabi za a zo a karanta ta kaga wannan abu ba abun wasa bane shi a wajensa ba abun wasa bane shi shehin da yake zaune a wajensa ba abun wasa bane tun da nan waje ne da aka tanada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sun san karamar waliyun zamanin manzon Allah mu'jizan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam a wajen maulidin annabi sallallahu alaihi saboda haka na ji mutane suna shaukinta kwarai da gaske sai na nemi izini a gurinsa gurin shi mudi sifikin din domin na buga saboda taimakon jama'a muji suki ya ma izini ya ce ga sanar da ka buga kuma wannan kasida kafin a buga sai da na kai ta gurin shehunanmu na kano waɗanda muke takama da su a cikin nigeria da wajenta suka yi murna da wannan kasida daga cikin shehunan da na je wurinsu su ne shehu muhammadu sani lukoro babban shehi ne wannan shehu sani lukoro ake ce masa sani lukoro to wa huwa ustazi shine malami na wa shaiki shine shehi na wa murabbi shi ya tabbiyantar da ni shi wanda ya buga kasida shi wannan shehu sani lukoro din nan shi ya tarbiyantar da shi ya ma komai yace sai da na kai masa ya yadda i wannan kasida a buga ta da kuma shehu muhammadu sani bin hasan al-kafanga sai da ya kai wa shehu sani kafanga radiyallahu ta'ala anhu huwa ustazi shi kuma ya yi karatun ilimi da ci gaba da tarkiya a hannun shehu sani kafanga radiyallahu anhu da kuma shehu usmani mai hula a lansawi mu kuma gidanmu kenan da kuma shehu tijjani bin usman gaba daya da kuma shehu atiku sanka latafa Allahu bihin wa jami'ul muslimina amin yanzu wa'annan shehunnai ko ƙarya suka sa wa hannu aka buga ai wallahi ta zama gaskiya kuma har wajen Allah ta zama gaskiya wa'annan shehunnai dai ko ƙarya suka sa wa hannu aka buga ta wa'annan dai ba wani lalata da zaka zo ka yi musu ko su ji tsoronka ko dan kai dan siyasa ne ko dan kai dan waye ko kaza kaza kaza kaza to in dai suka sa hannu aka buga abu ko ƙarya suka sa hannu aka ta zama gaskiya bare gaskiyar ce to kun ji girman wannan kasida kun ji wa'anda suka yi izini shi Muhammadu Sani durumin Sambo Kano ya buga ta wannan kenan sai karamar wannan littafi wannan littafi an yi shi dan karamomin Shehu Ibrahim to har shi wannan littafi yana da karama mu kan muna yara a makarantar dare mun haddace shi kaf babban ya sai ya dumu malam Mustapha idan maulidi ya zo na 'yan makaranta maulidin 'yan makaranta da muke sannan ba a ɗauke wuta da yawa amma wani imtihani ce da kuma ranar maulidi ana cikin maulidi an ɗauke wuta to za ka ga malam Mustapha ya ce maza maza furankan shi furankan shi da mun kama biyawa gaba ɗaya 'yan makaranta suka yanzu yanzu za ka ga nefa ta dawo to da yawa ma ba a wannan ba mun gwada karanta ta abubuwa da yawa yanzu kun ji karanta ta ma karam tana da karamomi da yawa muna da bukatoci da yawa wajen Allah muna da bukatoci da yawa a duniya muna da buka to ga ta nan da izini kowa ya dauka ya dinga karanta ta a dukkan bukatocinsa wallahi azim zai ga abin mamaki zai ga abin mamaki wannan frankan shi kenan to sai waye mudi sifikin wanda ya yi wannan kasida a gurguje dukan kuna da wayoyi a hannu dukan kuna da uh, abu kwa iya tambayar google ɗinku mudi sifikin a kiryan boko an haife shi 1930 aka haife shi ya rasu 2013 ya rasu 2013 na riske shi wajen ƙarshen rayuwarsa mun je da sharif bin ama wannan almajirin shehu dan shehu alhaji yana nan da imaninsa yana nan da jazabarsa yana nan da ma'arifarsa ya yi hira ya faɗa abubuwa ya faɗi lokacin da suka kafa nehu da irin dukan da suka sha ya ce an sha kai shi gaban sarki abdullahi a je a yi faɗi maganganu da in an kai shi gaban ice sannan ko a wancan lokaci ko a wannan lokacin ma da yake faɗa mutum ne gajere kwarai da gaske dan yana ɗan kauri sai ga kamar zaka iya haɗe shi da hannu to ina kuma yana ɗan yaro sarki Abdullahi ya ce wai ni mutum da kuke faɗa wai yana ina ne a ce da shi na a gaban ka radiyallahu anhu a ce ita ai ban a ce wannan din nan yanzu dan wannan abu ce shi ne ce kai da abiyai da abiyai citira sai da sarki Abdullahi ya sa aka kira ni ni da shi yayi hira da ni ya ji abubuwa ya hankalci duk inda aka sa gaba ya ce sai da ya zama duk abin da zai da turawa a wannan shekaru wajen uku na ƙarshen rayuwarsa sai ya kira ni ya tambaye ni shawara ya ce yaro tura sun ce kaza kaza ya ka gani sai ya kira ni ya tambaye ni shawara to babba ne kwarai da gaske an an haife shi 1930 ya rasu 2013 yana daga cikin waɗanda suka yi fafutukar neman wa talakawa ‘yanci a hannun turawan mulkin mallaka suna daga cikin da suka yi fafutukar neman wa wato nigeria ‘yanci don haka su ne farkon da suka fara fada da turawa akwai ƙungiyar da ta riga tasu wacce aka fara kafa ta a Legas. amma ta nigeria ce gaba ɗaya ana ce mata ncnc National Council of Nigeria and the Cameroon. To wannan ƙungiya ita aka fara kafawa ta Nigeria ta kuma ga har da Kamaruma. Aka kafa wannan an kafa ta 1944. Bayan haka Arewa ma suka fara suka kafa tasu kuma mai suna nefa mai suna nefa a 1946 ita ce Northern Element Progressive Association Kano ita ce wannan NEPA da aka kafa ta a 1946. To bayan haka kuma shi Moody Speaking tare da mutum bakwai ga su Bello Ijumu, Abba Mai Kwaru, Moody Speaking, Magaji Ɗanbata, Baban Liya Manaja, Musa Kaula, da Abdulkadir ɗan jaji da Garba Bidda su takwas ɗin nan su kuma suka kafa Nehu. Suka kafa Nehu su takwas ɗin nan wanda bayan ta 1950 ita kuma Nehu. Wannan NCNC an kafa ta 1944, NEPA an kafa ta ba gidan wuta ɗin ba, gidan wutan suna ta ɗauka. Yawwa, sannan nefa kuma an kafa ta 1946 nehu kuma an kafa ta 1950 sai har shi kuma mala aminu ya kafa tasa prp shi kuma 1978 shi kuma ya kafa nasa to mudi speaking suna daga cikin wanda suka yi suka karɓo nigeria yanci yana daga cikin mutum hamsin da wani abu da suka je london suka karɓo Nijeriya ‘yanci tura suka sa suka yi laccoci don su ji waɗannan mutane za su iya riƙewa ko ba su iya ba. Mudi su yana daga ci wanda ya rikita turawan nan abin mamaki bai taɓa boko ba. Sai dai yana da abokai ‘yan boko wanda ta hannunsu ya iya boko. Kamar Mala Aminu Kanan da Sa'adu Zungur. waɗanda su suka haɓaka Hausa da adabin Hausa su suka kafa jarida da komai tribe ɗin nan gidanta Sa'ad Zungur da su da Alhaji Yusuf Mai Tamasule da Malam Lawan Dambazau da shauran abokansu to a wajen waɗannan ya tsintsinci boko to sai tura suka ce to ya dace duk inda suke da ɗan hazaƙa a yi musu jarrabawa in sun ci su tafi can jami'ar London su je su abu to yana daga cikin wanda ya ci wannan jarrabawa to tura suka tafi da shi jami'ar london ya je karatunsa a can to abu to ya gigi da tura kwarai ta gaske ya ishi sunansa ma sunansa moody speaking ma'ana ɗan lacca kadibu moody speaking ya kafa gida kungiyoyi ya kafa gidajen rediyo da yake faɗan maganganunsa sautinsa ya kai wa 'yan arewa sautinsa ya kai wa 'yan nigeria neman yanci da afirka ga baki ɗaya duk da baki ɗaya to suka karɓo yancin kai 1959 aka rantsar da yancin kai nigeria ta samu yancin kai 1960 buddhist yana daga cikinsu kuma ba ƙaraminsu ba ma to mudisugi yana daga cikinsu wato su da kansu 'yan siyasan sai yanzu suke cewa nigeria ba taiwa mudisugikin nasiha ba ma'ana ba ta ma adalci ba wannan mutumin da ya tsarar da rayuwarsa gaba daya a cikin neman wa nigeria 'yancin kai kuma da kafa karatun manya ma'ana yaƙi da jahilci wanda hasil da majalisar ɗinkin duniya ta bashi lamba da komai amma haka ya rasu ba shi da wa'annan irin gidaje na shauran wa'anda suka yi wa Nijeriya wani abu in ba ma irin wannan ta taso ba wani ma bai san waye wani mudi speaking ba to amma mu kuma wannan alfahari ne a wajenmu wannan ya nuna almajirin shehu ibrahim ne haƙƙa wannan zuhudi kenan ya yi ne don zatin Allah, ya yi ne don taimakon jama'a, ya yi ne don abu, ma'arifansa da sufancinsa da waye su suka nuna ma abin na aƙida yake kwamarar ne, na aƙida yake yi. Kuma wannan zai nuna ma ‘yan faila ba wa'yansu dahama uba ne da ake faɗa, wawaye wanda ba san ina aka, a'a, duk wani waye in ya ga faila ya san wannan ita ce motar ci gaba. duk wani malami in dai waye ne ba fama yake da bakaken ba in ya ga faila ya san wannan aikin ci gaba ne duk wani dan siyasa duk wani kaza duk wani ka waye kai Aminu Kano ko daga su muji speaking din masu bi a waye da ji har kaula shehu ya dau hannu ya maka mara aka Aminu Kano da bai imani da kowa ba wa'in su kai ba ko annabin ma sai an turza Aminu Kano amma ga shehu nan ya dora ma hannu aka da komai kuma mu kuma fitiyanul islam da shawara aminu kano mu kuma aka kafa ta lokacin da aka kafa nasarar islam aminu kano ya zai to wallahi ga wata kungiya na aka wallahi wannan rusa musulunci ce ba nasara ba to amma ba za ku iya yakatta ba sai da irinta to kuma ku kafa kungiya shikenan duk shehu ne suka ce to abu wannan shawara ya ba shawara ya nuna yanda za a yanda za a kafa fitiyanul islam daga aminu kano ya ba da shawara a yi wannan to wannan shine mudi speaking wanda na gaya muku sai kun duba google ɗinku ku tambayi waye mudi speaking to sannan za ku ga abu to wannan littafi furan kanshi ya yi shi ne kamar yadda muka faɗa akan karamomin shehu ibrahim kaulaka radiyallahu ta'ala kuma duk abin da ya faɗa a cikin sa ingatacce ne ko rantsuwa kai wallahi tallahi ingatacce ne da za ka fara ba ko abin da ya gani ko abin da wa'anda aka yi da su duk in mun zo wajen za mu faɗa kuma dai wannan wayayyen mutum da muka kama ganganin nan nasa ko in kuka duba google kuka ga wannan dai ba za a ce wawa ne ko mai lauje yanko ciyawa ne haka zai ta kwaso magana ya abu kuma ya faɗa dan yana so ya nuna muta yan uwa ku lura da ayyukan barhama shi da kansa yake faɗan wannan to yanzu zancen karama zamu duk mai musun karama shehu radiyallahu anhu to shauran karaman waliyai yake musu ba karama shehu ba in ba haka ba ko gidadanci ne ka yadda da karamomin waɗansu mutane na wani zamani amma karamomin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gigita ka bare a al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karamomin jikan shehu jikan manzon Allah shehu tijjani da almajiransa ta gigita ka bare karama sahibul faizati wanda ya zo a lokacin da ba wani ko annabi ko wali da ya taba zuwa a irin wannan karshen zamanin lokacin technology din nan babu ba wanda ya taba zuwa a lokacin jirgin sama ba wanda ya taba zuwa a lokacin wannan sharri na dujal ba wanda ya taba zuwa annabi ya ce kowane annabi sai ya yi magana dujal to ni ne na karshe na san al'umma ta zai faru dole in faɗakar da ku zai yi kaza zai yi kaza so ya to zuwa zamanin dujal to lalle ku duk wanda aka turo shi ya shiri yadda mutanen da dujal yake ɓatarwa to sai ya fi dujal shi kuma hatsari banci cikin Allah shi kuma cikin Allah to shehu radiyallahu anhu so sani aure na ta ba mu ce shehu mahadi bane amma duk wani aiki da mahadi zai yi da duk kayan aikin da mahadi zai da shi ce shehu yaya wannan aiki da kuma duk wannan aiki Allahu alam mahadi ya zo kuma shi ma ya nasa amma duk wani aiki mun yi magana a kashmir ilba duk wani abu to an yi to shehun da ya zo a irin wannan zamani na technology in Allah bai ba shi karamar da ta fi technology ba me nasa a ciki wanda dama ya zo ne aujadani haƙan lijabar kasari Allah ya samar da ni dan tsora zuciyar muminai zuciya ta karya har ma kai babban jahili ne ka ce wai Allah zai yi wani abu za a dinga ganin kai daga ina ka zo technology yanzu aka ce da mutum Allah ya yi kaza ya dinga yi ma wani kalla kallo ko Allah zai yi ya dinga yi ma kallon jahili amma da ta ce ai bature ya ai technology ya ci gaba to mai kyau ne technology addini bai ki technology ba shi yake shiryar da mu shi ma amma kuma a take a nan ka san wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna shi ma aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala to zami magana karama a gurguje a gurguje sannan a hankula karatu ya dinga tafiya mu sannan mu shiga wannan littafi mu ji abubuwan da ya gaya mana Allah ya saka mata alkhairi ahlu sunnati ga magana su akan karama karamatul waliyyi bidar duniya laha kaunun fahum ahlun nawali karamar wali a nan gidan duniya laha kaunun gaskiya ce kasantacciya ce gaskiya ce fahum ahlun nawali domin waliyai su ‘yan baye-baye ne na Allah, Allah ya yi musu kyautoci wanda ba wanda ya san me ma Allah ya ba su, wannan kenan. Fahim ahalin nawali mutane ne da suke kan daidai, wannan kenan. Sai mai sharhi ya ce, wannan mai kasida kaman ya tsayar da karamar wali a duniya kawai. Ice karamar wali habbar zaku tana nan, kuma karamar wali har lahira tana nan. Karamar wali har lahira tana nan. Menene ma'anar karama? Karama wani aiki ne da ya fi ƙarfin hankali ya keta al'ada kuma a al'ada dole sai an ci abinci za a ƙoshi. Kaga wani mutum baya cin abincin kuma yana ƙoshi fulful ya yi kiba da kuma an kuma cin abincin. Kaga wannan ya keta al'ada. To haka ma'anar karama kenan. ga abin da an san sai an yi kaza kaza zai faru kaga wani abu yana faru kuma ba a yi wannan kazan ba kaga an keta ma al'ada ko to ma'ana karama wani lamari ne da ya keta al'ada amma kuma lamarin yana haɗe da wanda yake yin sa mutum ne da ya san Allah mutum ne arifi masanin Allah kuma mutum ne mai ibada gashi ya san Allah gashi yana bin Allah hmm? kuma bai ce shi annabi ba ne duk abin da ya yi zai ce shi magajin annabi ne ni ba annabi ba ne sai dai ni warisi ne magaji ne gadon manzon Allah ku hannun da duniya tashi ba a rufe shi ba warisi to duk mutumin da ga sanin Allah ga ibada ga bai ce shi annabi ba ne ya ce shi dai magajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to duk karamar da ya duk abin da ya wanda ya wuce al'ada sunansa karama ba mamaki a ciki amma idan aka ga abubuwan mamaki suna faruwa amma mai yin nan nasu fasiki ne fajiri ne mai fajici ne to in ma dai Allah ya nema kamun gani Allah ya yi mar haka ne don ya zaɗa kutsawa cikin fasikancin nan nasa ran da Allah ya damke shi ba zai kubce ba ko ko sahiri ne ɗan sihiri ne boka ne to sihiri ko boka kuma mai magani akwai magani mai kyau akwai magani mara kyau hmm? ko kuwa mutum ne da yake so ta ƙarfin tsiya sai ya nuna yana da kalama to shi kuma Allah ya jawo shi ne yanzu zai kunyata yanzu yanzu zai kunyata hmm? shi kuma wannan ana ambatansa ihana Allah ya yi ne don ya wulakanta shi haka kawai ka ce zan yi karama yanzu yanzu za ku ga ruwa ya zo ka yi tsiyar ka yi waye ka kuma ruwan yake zuwa haka kunyata ai haka kunyata ko to su wannan sunansa ihana Allah ya ne dan ya kunyata shi da yayi shiru da abu musailamatul kazzab ya ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya shafa kan mai kora yanzu yanzu gashi zai fito ya ce a kawo mai kora shi ma in ya shafa gashi yana shafa mutumin ya mutu kaga ai da ya sani ma to kaga wannan Allah ya kunyata shi to shi wannan karama wannan abu da ya wuce hankali yana bayyana ma a hannun ma gama gari duk irinmu nan ma Allah sai ya iya bayyanar da amma shi kuma wannan ba sunansa karama ba dan ba za a ce da abu karama ba sai in me shi ya arifi ne ko mai ibada ne amma mahajubi jahili wannan kawai a'a to ga nasa nan mu kenan irin mu ga namu nan wannan abu yana faruwa a hannun musulmi ma gama gari kila Allah ya ma haka ne ana wahalar da shi yana azabtuwa sai Allah ya man wani abu da zai daina jin zafin nan dan Allah ya rahamshe da shi ko a jefa shi wani daji wanda ana zaton zai mutu a ciki Allah ya kawo shi dab da bakin titi hanya yanzu yanzu ya fita abubuwa da irin wannan da ce oh wannan ikon Allah ne ka gani an so in yi kaza gashi Allah ya fitar da ni to shi kuma wannan ana ce masa ma'una taimako ne na Allah ya zo masa a hana ka abinci hana ka abinci Allah ya hana ka jin yunwan ma amma fa za ka rame za ka kaza za kaza amma Allah yana ka ji yiwuwan ba to wannan sunan sa mauna wannan kowa ma tana samun sa amma ba karama ba karama sai arifi ko mai ibada to wannan kenan dan haka malamai malaman ahlus sunnati suka raba abubuwan guda shida sun ce akwai mu'jiza akwai irhasi akwai karama akwai ma'una, akwai istidraji, akwai ihana. Mu'ujiza da irhasi na annabawa ne, annabi kafin Allah ya aiko shi zai ta nuna abubuwa mamaki sai a ce irhasi kenan. Bayan Allah ya aiko shi sunansa mu'ujiza, wayannan na annabawa ne. Karama kuwa ta arifi ce mai ibada sunansa wali. to fa mai ibada din fa ba wai sai ya ta tikar ibada irin ta jahilai ba fa za mu zo amma dai mai bin Allah yawwa yawwa ita kuma mauna ita ce ta kowane mumini ma zai Allah zai iya taimakonsa da ko ya shiga cikin wata masifa ko ya wada cikin wani bala'i kaza Allah ya taimake shi Allah ya taimake mu istidraji kuma kamunga Allah ya baka abin ne dan ya ran da ya kama ka Allah ya kiyaye mu da ihana kuma mai sanya nuna karama Allah ya wulakanta shi to wa'annan kuma na fajirai ne da fasikai wannan na fajirai da fasikai karamar waliyai a nan duniya da lahiran ma da barzakun ma halin suna raye da halin sun rasu tabbatacciya ce tun daga ƙur'ani shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu ya ce ayoyin ƙur'ani fiye da ɗari biyu allah duk akan karamar waliyai ya saukar da waɗannan ayoyi magana karamar waliyai suke fiye da ɗari biyu hadisi ingantacce in shehu ibrahim fiye da ɗari biyar duk magana karamar waliyai yake to ko aya ɗaya ce hadisi da zai iya ƙaryata ta tabbatacciya ce kuma karama abu ne da an gan shi da ido Allah ya kiyaye ko da nasu ya ƙaryata ya faru ya za a yi a ce a ce ba haka ba ne ba haka nasu yake nufi ba to nasu ya yarda da ita kuma ga abin ana gani kuru-kuru da ido tun daga sahabbai duk sun yi karama annan manzo Allah kan shi mu'jiza sunan nasa amma tun da kan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu har kuma karshen sahabbai har tabi'ai har duk waliyai ma har tashin duniya su kuma duk wanda ya irin wayannan abubuwa in dai arifi ne mai ibada ne sunan nasa karama in ko ba haka bane sunansa taimako ne daga Allah mumini da da wanda suke bayan wayannan sahabbai dinnan to duk sun yi karama an gani dan haka ahli sunnati suka ce duk wanda ya inkarin karamar waliyai sunansa khariji ba ahli sunnati ƙarya yake kawariji ne kawariji kuwa mugwaye kenan su ne yan cewa kowa kafiri kowa kafiri sun ce sayan na alma kafiri ne sai ya dawo ya yi wata sabuwar la ilaha illallah sannan za su yarda da shi sayan na ce ni na fara ta bayan annabin Allah in ƙaryata ta kuma sai na zo na yi kuma a hannunku bayan na yi a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su yarda da shi ba shi ka shi kawariju shauran ƙa'ifofi wa'ansu sun yarda da su wa'ansu ba su yarda da su ba amma kawarijawa ba wata jama'a ta musulunci da ta yarda da ita su ne dai inda da ake tafama da su a wannan zamani ka gani a yanka mutum a yanka mai ciki a feɗe cikinta a ɗauko ɗan jinjirin a yanka shi ba ko ne wajen kawariji ba amma dabino ya ɗan kabab bin arat ɗansa aka kashe shi matarsa da ciki aka yanka ta aka fito da jinjirin aka kashe shi amma masu wannan dabino ya haɗo guda ɗaya ɗaya ɗauka ya sa a baki ɗaya ce haram ɗin zaka ci haram ɗin zaka ci fito da shi dabino ya fi mutum da mace mai ciki ga ta an kashe ta an kashe duka suna haka ne mutum banza ne gashi na a kashe duk wannan kuma kowa ya sani kowa ya ji a jikinsa to wa'annan su ake cewa kawarijawa to duk wanda kaje yana inkarin karama duk wanda bare ya ce zai ta inkarin ta shehu ibrahim kawala to kawariji ne ma ahlus sunnatu suka faɗa ba ni ba kawariji ne sannan ɗan mu'tazilawa ne ka san babban abokan faɗan ahalusun da suke nan ko mu'tazilawa saboda mu'tazilawa sun ce in an ce wali yana da karama annabi yana da mujiza an ci aku da abu kenan ya za a iya bambancewa kamar mutane dabbobi ne za su iya bambancewa ba to dama su mu'tazila da hankali suke gwada abu sun ce ceto ma ba zai yiwu ba ƙarya ne suka ce ya za a yi mutum ya aikin alheri Allah ya bashi aljanna wannan kuma ya shari a ce wai an cece shi shi ma ya shiga aljanna ai an cuci wancan wanda ya aikin aljanna so su mu'tazila haka suke su da hankali suke gwada abu ka san ko shari'a in ta yadda da abu ba ruwan hankalin ga ko abu to su mu'tazila ka ji tsiyar su kenan to sannan bidi'i ne dan bid'a ba wai dan dariƙa ne dan bid'a ba a'a duk wanda ga yana ƙarya ne karamar waliye kaza kaza to dan bid'a da dan dariƙa kaɗai ne dan bid'a da ba ce da dan taimiya dan bid'a ba amma zahabi almajirinsa dan gani kasheninsa wanda duk abin da ya same shi ice dan dan taimiya dan bid'a ne saboda ya saba wa ahlus sunnati mas'ala fiye da 70 da wani abu to kaji bid'a da ake makawa yansu to duk wanda kaga yana inkarin karamar waliyai to dan bid'a ne mu'tazili ne kawariji ne kuma kowaye shi bare ma rainin wayo ya ce karama shehu ibrahim kaulaka radiyallahu karamar da kowaye ko makiyinsa ya ganta karara a zamaninta kuma har gobe ana ganinta ya ce wannan zai inkari to wannan to da abin da ya fa- da da wani abu da ya fi wannan ma to wallahi shi ne to domin abin da yasa ahlus sunna suka ce kawariji ne mu'tazili ne bid'i ne dan yayi inkarin maganganun Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi wahayi zuwa uwar annabi Musa ko duk malamai sun san ba annabiya ba ce don ba ahlus sunnati kada'an a wajen su ba annabi mace ba annabi a mace ahlus sunnati da malamin ma ya faɗa ya ce fa hazar an ji dali ka kai ka bar rikici ka kai ba annabi mace kawai to Allah ya ce ne wa babu annabi Musa wahayi to kaga nan ilhama ne kaga ne ya isa karama a wajenta mana waliya ce kenan wazirin annabi Suleimanu, Asib ibn Barkaya, ya zo da gadon Balkisu daga Saba'u Yaman zuwa Isra'il dinnan, Baitul Maqdisi, Kudus. Daga Yemen wannan Yemen ƙarshen jazirar Laraba ya zo da shi, a kimta kabla an yartar da ile ka tsaro ka kafin ka kimta idan ka ka buɗa, kuma haka aka yi fas. Kuma aka yi wannan, ba dan qur'ani ne yake karanta mana wannan muke ji ba wallahi in hadisi ne ma muke shi za a yi shi za a yi razzauna ne to asir bin barka ya zo da shi kuma masu kissa suna cewa ya ce da annabi suleiman ma da na kewaye duniya da shi sau bakwai sannan na zo da shi gabanka to ko dai ba a kewaye duniya da shi sau bakwai ba a kewaye afirka da shi ko to wannan kenan sannan maryam sai da maryam kullama da kalli alaiha zakariya ulmihrab waje da inda hariska duk abincin da ba na wannan lokaci bane ita ma ita a wannan lokacin ma za a ganshi irin wannan noman aure da tura gashi nan duk sun fito da almaz wanda suke da awan natar ne gashi nan duk suna yi ko duk ana yin noma wadda ba irin wadda muka saba sai ruwa ya sauka damina ta zo an kai taki gona an yi kaza kaza kaza Allah haki sannan za a ga hatsi da kaza abin ma da ba wannan lokacin ba duk gashi nan ana ta yi to wannan kenan ga ashabul kafi sun yi bacci shekara ɗari uku kuma ba su ne abun mamaki ba ma karansu shi ko yana bakin kogon ma shi ko baccin ma bai ba wa kalbuhum ba su din zira'i bil wasi al'adar kare ya zo ya tsaya a gefe ya ta lallaga bakinsa shi shekara ɗari uku ya haka bai yi komai ba ya ga wannan abin mamaki ne ga karan ashabul kafin mai abin mamaki ya yi magana da su lokacin da suka kore shi suka jefe shi ya ce waliyan Allah na gani za su tafi zuwa ga Allah na zo na biyo ku suka ce zo mu tafi to ahlus sunna suka ce duk abin da ya halatta ga wata al'umma da ta shige irin wannan ayyuka to ya halatta ga al'umman manzon Allah ma za ta yi wannan abu kai ta fi ma saboda ita ce hairu ummati fiyayyen al'umma sannan alisunnati sun ce duk wannan karamomi na waliyan wannan zamanin nika ko da za ga wata karama ma kamar ta fi ma aikin wannan annabi yanzu asibin barkaya da ya zo daga dan suleiman ai ka ce suleiman ma to me na sasi kuma eh da ce nasa ne amma albarkar Sulemanin ce, albarkar Sulemanin ce. To in kowace al'umma da suka yi irin wannan abu albarka annabi, wannan annabi ne ya kai albarka annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallama. Sai a kasa irin wannan da fiye da wannan ma a zamanin annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam. Shi wanda ya na zamanin annabi Suleimanu, Asibu bin Barkaya, ɗan ilimi kaɗan na littafin annabi Suleimanu ya sani. alallazi indahu ilmun mi min alkitab dan ilimin littafin annabi Sulaimanu wannan min ta dan kadan ce ta ba'ari ce amma waliyan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man indahu ilmul kitab su ko ilimin littafin annabi Muhammad ne gaba daya a wajen su bare shehu Ibrahim Kaulaka wanda aka rawaito ingantacciyar magana wata rana ya yi tafsiri ya zubar da faila ya zubar da ya nisa ya ce alhamdulillah na bi littafin nan ya kai ni inda ya fito na bi littafin nan sai da ya kai ni inda ya fito to kai yanzu wanda ya bi qur'ani har ya kai shi inda ya fito dan yayi wani abu na mamaki ai ma inkari dan ya dan ya bawa jirgi fetur a sama wanda ya ce Allah ya samar da fetur a duk inda yake Allah ya kan lokacin da fetur shine babban abu a wannan zamani don haka Allah ya samar da shi a duk inda nake ina tare da fetur radiyallahu ta'ala to ne ya ba jirgin sama wani abu har min kirin banza min kirin wofi ce wannan ƙarya aka yi kaza kaza kaza kaza kaza ai akwai karamomin shehun da sun fi wannan ma da sun fi wannan to wannan kenan darajar manzon Allah ta fi daraja annabawan nan darajar waliyan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi darajar wa'ancan waliyai na zamanin annaba din nan yana daga cikin karamomin sahabbai da hadisai ingatattu suka zazzo da su karama sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu na abinci kaɗan yayi yawa abinci kaɗan yayi yawa to wannan waliyan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nawa Allah ya ba su irin wannan mu yanzu Allah ya kama lokacin abubuwan ta suna da yawa amma da babu abu ana babu abu da yawa shehun nan namun da za a yi baki an rawaito irin wannan ga shewa Atiku radiyallahu ta'ala anhu na ji irin wannan ga matar shewa Abdullahi Nyas khalifan shehu radiyallahu ta'ala anhu za a yi baki abincin kuma komai yawansa lalle ba zai isu wannan bakin ba su ce ka a fara zuba abincin nan sai sun zo su yi abin da Allah ya yarda za su yi ai ta zuba abincin kuma abincin ya isa bakin nan karama mu'jizan manzo Allah su kuma karama a wajen su to na ji ba wani abu bane bayan Allah duk suna wannan abu har sun ce duk abincin da ka karanta masa ayatul kursi 50 ma zai yi wannan albarka zai yi wannan albarka to sannan sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya Allah ya masa satellite yana Madina amma ya gano Afghanistan ya gana hawanda kuma ya yi magana da kwamandansa sariya ya sariya to aljabal aljabal ga dutse nan ku buya ko ko za a kawo muku hari ta wajen dutsen nan kuma aka ji magana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu Afghanistan din an hawanda ga ga rediyo ko ga telefon ga satellite kuma to yanzu duk ga shi an yi wannan sannan lokacin da musulmi suka bude misira amru bin al-asi radiyallahu ta'ala ya bude misira suna da wata al'ada duk shekara nil din misira baya kawo ruwa sai an samu kyakkyawar budurwa an yi mata adan zinare za ku ga suna irin fin din an mata adon zinare da duk garin ba irin wannan kayan zinaren sannan a je a jefa ta a din ta halaka to sannan ruwa zai zo in ba a yi wannan ba za su mutu kusan mutan garin a wannan shekarar ba za a samu nil ba zai kawo ruwa ba to da suka zo suka gaya amru bin al ce kai musulunci bai san irin wannan to amma ni goma san yadda za a yi ba kan je mutan gari su halaka amma barin aika sayan na umar da aka aika sayan na umar ya ɗauko wasi ta fata ya rubuta abu ya ce a zo a ba a murubin la'afi a je a jefa wa ruwan a rubin la'afi ce to bari mu buɗa mu ga meye wannan sai gashi daga bawan Allah Umar zuwa ga din Misra in kai kake ba da kanka kakka ƙara ba mu in ku Allah ne yake ba da kai mun roƙe shi ya ba mu kai aka je aka jefa sai da Nil ya kawo babban lamba tun daga ranar hago ba a ƙara jefa wata budurwa ba kuma ga Nil ne yana kawa karama sai na Umar radiyallahu ta'ala an to wannan kenan ko to ga ilimin technology ne yanzu da yawa da ake ta gudanar da ruwa ga burtsatsan nan ai ta ebo wai ruwan ma duk an huce rijiyoyi sai an tafi ma ruwa na can can kas sannan za a ebo kai in ba technology ba kai ina kasan wannan duka za kaza to wannan kenan sannan wata rana ƙasa ta yi girgiza zamanin sayan na umar ya ɗau bulala ya tsula masa ya ce ina kan ƙasa ki tsaya ina nan ki bari kuma duk an rawaito wannan ƙasar ta tsaya sannan wutar da take fitowa daga cikin dutse balkono madina gari ne na duwatsu masu wannan wuta ɗin duk hadisai sun kakkawo da abu kuma za a ga duwatsun ta bar'ake saboda wannan wutar da take fitowa to wata rana wuta ta fito ana ta gaya sai na Umar dutsen nan yana malalowa fa yana abin to yanzu wallahi in ka bari ya taso masallacin annabi a gaba sannan sai na Umar ya dau bargonsa ya dinga dukan wutar yana cewa masallacin annabi zaki shiga ko ka da ya mai da ita dutsen balkono wutar dutse ba da karfe ba da bargo a bita ana duka kai yanzu in ba da an rawaito wa'annan da inda minkiri da yake inkarin shehu bara ya ba da da fetur a jirgin sama da ba da fetur a jirgin sama da wanda ya bi balkono na wuta yana duka da bargonsa wanne ya ban mamaki ba mu ce shehu ibrahim sayyidina umar bane radiyallahu ta'ala anhu amma karamin sayyidina umar ba a ce an rufe ta ba akwai mazajen waɗannan sahabbai radiyallahu ta'ala an wannan duk wani abu kiyayya ce kawai wannan mana amma kuma alheri ne a wajen mu da suke yi wa amma sharri ne a wajen su kuma da mutum ya faɗa da an gama da shi imaninsa da an gama da shi imaninsa kuma wallahi tallahi sai an tauna man ruwa sai an tauna ba dai kuɗi ba saboda wannan kuɗi ko dan makami ko ko dan dan haka haji shirye musu littafi inzarun wa ifada gargadi da fa'idantarwa ila ba'i dini bi shahada ga mai sai da addinin sa dan kwali saboda kwalin banza kwalin wofi wanda gashi nan da yawa suna da shi manya manya amma ba wani mai aiki ka je ka sai da addinin ka ka tabo danja ka tabo hayatan shi wallahi shehu ibrahim hayatan shi ne ya fita ma duk wanda za a dinga ba shi kuɗi ko dan wani larabci ko dan waye yana tabo wannan ya tabo yana sani wallahi sai an tauna man ruwa eh nawa akai dahiri mai gari me ya iya da matsiyatan irin su da gashi nan gashi nan sai wa'anda duk maganar da suke yi ba yanzu ta dahiri mai gari ce ta dahiri mai amma alheri ne shi ya ce alheri ne dan ko ɗauko wannan furan ƙanshin da muka yi alheri ne ba ga shi mun ji girmansa ba mu dinga karanta shi za mu ga kalamomin shehu radiyallahu ta'ala an kila mu ma Allah ya samar da fetur din a wajen mu an za kai abu da fetur ma ai kawai wasan na lahu ainal kitir ba mu kuma yanzu Allah biya kwarai ga mana wayannan kuma albarka shehu duk za mu ga wannan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mai inkari kuwa shehu radiyallahu anhu ya ce yana daga azabar da Allah zai wa wanda ya yi inkarin abu shi ya hana shi abu shi dai wanda ya yi musun abin shi an hana shi abada da kaza to sai dai ya tuba to wannan kenan sai na Umar ya yi wannan sannan ga Khalid bin Walid ya sha dafi wannan bai Yahude da suka da mutanen nasara na jirani ne ko mun yi a tafsiri suka aiko shi ya zo ya musu diplomasiya tsakanin su da Khalid bin Walid ana yaki to mutum ne da shekara sa wajen ɗari uku a wannan lokacin yana daga cikin wanda suka yi tsawon kwana fatarsa duk ta bushe a jikin ƙashi kansa kamar tukunya jar tukunya tukunya ƙasa saboda ba gashi ma ko ɗaya saboda tsufa duk fatarsa ta yamushi haka aka taitayo shi aka kawo ko Khalid bin Walid in ya gan shi ya ɗan ji tausayin sai abu to ya zo ya gaggaya wa Khalid Mali da abin da suke so Khalid ya yarda to sai Khalid ya ga wata kwalba a hannunsa sai ce wannan kwalba a hannunka ice dafi ne na take yanzu da baka karbi magana ta ba wallahi ba zan koma mutane da ido wanda ban zo musu da wani alheri ba sai in sha yanzu in mutu sai in sha in mutu amma tun da je ka karba alhamdulillah sai Khalid ya ce yanzu wannan da an sha yanzu a ce take yanzu kana shara ka Khalid ya ci ka nan bismillah rahman rahim kawai tuttule mutum ya rufe ido ya buɗe ya ga kali da a zaune yana kallon sa an ce kila gemunsa ya ɗan dira kan kirji sannan ya tashi ice a ci gaba da abin da ake yi mutuwar kawai ta gemunsa ya faɗa kan kirjin sa kawai ya tashi mutum ne ya ce me ka karanta abu ce bismillah ne da sunan Allah sunan Allah ba wani abu da yake ta ce wallahi da gaske ku musulmi ne nan ya musulunta wannan dattijo to wannan ma ya isa karama wani in ya isa ya ce bismillah ya kauda ya sha wannan ma karama ce ko Allah in ba mu arifa ayi wannan to ga gani to kaman tafiya akan ruwa kili sahabban manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki al-ala ibn al-hadrami da shi da rindinarsa teku ta tsare su ya bismillah wa billahi yace kowa ya biyo ni aka taka ruwan da dawakan da komai duk gaba ɗaya aka shige sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk an yi wannan nawa waliyai suka yi tafiya kan ruwa nawa waliyai ga Ahmed Bamba na Senegal shi ya jefa buzu ma ya yi sallah a kan ruwa a gaban turawan mulkin mallaka duk suna ta faɗar karamin suna ta zana shi ko to nawa waliyai suka tayi sama kamar tsuntsaye an rawaito shi dan fodiyo ma ya tayi sama wa ɗara shef wa ɗara abdullahi wa ɗara kwairanga wa kaza duk sun tashi suna tashi kamar tsuntsaye da magana da abu sandararre dutse ko abin da bai magana ai magana da shi nawa aka yi irin wannan duk za mu zo wajen shehu radiyallahu shehu ya ce bito tsayawa kan wani kuɗi da ya kira shi bai amsa min ba bito tsayawa kan wannan kuɗi ne da haka suka yi mana katuwa asara suka hana ya shiga sokoto wallahi da ya shiga da sun ji magana shehu dan fodiyo ranga da sun ji ranar jikokin sida abdulkadir sun ji magana sida abdulkadir a bagadan shehu sani awwal ya zo kano ya faɗa a gabansa akai kuma ga makiyan ga komai din sun bi diddigi sun bi sun ji an yi ko a rubutu ko a ƙaryata ba wanda ya taɓa yi ka ƙaryatawa ba abin da ba su ji ba ya kira ya yi sallama shehu umar rubutu ya amsa masa a kogon da ya shiga ya yi sallama ahmad bamba bai amsa masa ya ce baya nan suka ce ka rufa mana asiri tura mulki mallaka sun tafi da shi amma dan ka almajiran babanmu su tarwatse muka yi kabari muka ce shine a ciki muka kabari muka ce shine a ciki ka rufa mana asiri shin bai taɓa zuwa kan kutubi ba ya sallama a kansa bai an samu ba wannan to nawa aka yi magana da su ahmad al-badawi a cikin kawai kaza kaza kaza sai gausu sahibul faizan kai abin ma rainin ma ya isa amma mun gode Allah alheri ne gare mu sharri ne gare su ai ta faɗa sharri ne gare su to da irin waɗannan abubuwa dukkan wannan mu'jizan manzon Allah yanzu shi minti ko wannan ya tuna ai sai ya shiru duk wanda ya faɗi kalamomin shehu ibrahim din nan ba wanda ya taɓa cewa ba mu'jizan manzon Allah ba ce ko ya zama manzon Allah sallah ba wanda ya taɓa shehu da awo wannan radiyallahu ta'ala anhu to dan haka ba kula da munkiri mai inkarin abu kakkama kula da shi ka faɗi falalar da Allah ya yi muku da abu kaka kula da shi domin malamai sun ce shi munkirin da kaga duk yana karama yana rikicin karama bai ganta da idansa ba ne ko bai zauna da waliyan ba ne amma da ya zauna da ya ganta da ya ga shi ma yana yin karama tare da kuma abin da yake damun munkirai sun kwaikwayi waliyan sun zaci abin a sallah ne an yi ta ɗubga sallar an yi ta ɗubga sallar sun ga karama ta ki zuwa sun zaci a azumi ne an yi ta ɗubga azumin har ƙwalsa ta gama da su kuma karama ta ki zuwa sun zaci abin da a ibada ne ba su san cewa ita wannan karama da abu magana ce ta zuciya ba magana ce ta jiki ba a'a sanin Allah da yake cikin zuciyar waliyan nan shi yake wannan Allah yake musu wannan ba wai wani rikici na, na jiki ba ba sanin Allah tsarkin rai ne ba wahalar da jiki ba ƙarfin sanin Allah ne da ƙarfin kafuwa cikin sanin Allah ba wai tsananin sallolin da tsananin rashin cin abinci da kaza da duk ba wannan ba ne da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce abdalu su waɗannan alfai ɗinnan kuɗubbai a cikin al'ummata sun shiga aljanna ne ba da yawan azumi ba ba da yawan sallah ba sai dai da sanyin zuciyarsu da kyautar ransu lafiyayyu ne cewa na bawan Allah ne ba sawa ba hanawa kaga wannan ka je gama sallolin naka kai ta basira kai ta waye shi zai je inda kai ka abu to kuma ba bambanci tsakanin karamar wali mai rai da matacce ai abin Allah ne yake dama su intimasi suka yi hadaratu jam'i ne ko to Allah ne yake to ba sai kana da rai Allah zai bar ya ke hana matacce ashe mai ran yayi wani tasiri kenan to kuma ba bambanci a cewa a'a kyauta ce ta Allah ya ba waliyin nan ko ku Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafi waliyin nan ne da wani aiki da zai sa ya wannan duk daya kyauta Allah ne tabarak wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih hadi na sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin